أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna goma ga wata na al-muharram shekara ta 1447 hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda ya dace wa biyar in watan bakwai miladiya ta 2025 da izinin allah subhanahu wa ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun littafin sahihu siratin nabawiyya wallafan shehu malami muhammad nasiruddin al'albani yau za mu tashi safaha ta 142 malam yana mana bayani akan abin da ya shahi umarnin da Allah subhanahu wata'ala ya bayar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan isar da saƙon Allah sannan kuma da bayyana abin da kiran mutane ɗaya-ɗaya sannan kuma da kiransu a cikin jam'i sannan kuma da kawar da kai game da dukkan wani wanda zai yi jayayya ko ya ƙaryata bayan hujja ta tsayu a kan shi maliki cewa rawa al'imamu ahmad walbai haƙiyu an rabi'a tabni abbadin min bani dil wa kana jahiliyan fa'aslama malin yana ambata mana irin yadda mutane kala daban-daban suka kasance tare da karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu sun meka wuya wasu kuma sun yi tiris wasu kuma wanda suka yi yawa sun nuna adawa da ƙiyayya da abin daga cikin waɗanda suka nuna ƙiyayya da adawa akwai ammin shi abu lahab abu lahab ya zamanto cikas game da da'awa ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a wurare daban-daban kamar yadda za mu ji anan inda yana bin shi har wasu kasuwanni yake bin shi kenan darasi na 24 ne insha Allah ta'ala a wancan sata an ce na 24 na 23 ne na'am al-imamu al-baihaqi yake ambata cewa daga imamu ahmad daga rabi'a ibn abbadin min bani dil shi wannan rabi'a ya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama a suqu suqul majaz ko kuma suqu zil majaz ya ganshi a wannan waje amma lokacin bai musulunta ba daga baya Allah ya rubuta mashi musulunta sannan kuma ya halarci ya kukuka daga cikin yakin da aka yi lokacin Umar ma'arakatul Yarmouk a wannan lokaci shi a Rabi'a ibn Abbadin min Bani Dil ya halarci wannan wuri sannan kuma ya rasu a daidai khilafa ta Al-Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan kenan cikin daular Umayya a wannan lokacin ya rasu yake cewa wa kana jahiliyan ya kasance yana daga cikin mutanen jahiliya fa aslama yan daga baya sai musulunta shi abbad yake cewa rabi'a ibn abbad yake cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace naga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fil jahiliyati a lokacin jahiliya yace na ganshi fi suqi zil majaz a wata kasuwa da ake mata sunan zil majaz wa huwa ya ƙulu mazalla yana ambata yana kwatanta umarnin da Allah ya bashi na cewa a kira mutane ya ce ya ga mazalla yana cewa ya ayyuhan nasu ƙulu la ilaha illallah tuflihu ya ku mutane ku ce babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah za ku rabauta duk mutumin da ya faɗi wannan kalmar khalisan min qalbihi da gaske a cikin zuciyarka to tabbas rabauta ta tabbata a gare ka shi da mazalla ya ambata mana cewa lalle duk mutumin da ya ce la ilaha illallah kuma ya haɗe ta har a cikin kokon zuciyar shi da gaske bakin shi da zuciyar shi da gaban shi ba su saba ma wannan kalmatu la ilaha illallah ba wannan mutum makomar shi aljanna ce to shi da mazalla yake bi yana kiran su yana ce ya ku mutane ku ce la ilaha illallah sai ce wannan su mujtama'una alaihi mutane suna harhaduwa suna taruwa wajen manzala sallallahu alaihi wasallama sai ce wa wara'ahu rajulun wadhi'ul wajhi ahwal manzala yana kiran mutane cewa mutane kuma suna taruwa suna saurara sai ce amma wara'ahu rajulun a bayan manzo Allah kuma akwai wani mutum wadhi'ul wajhi wanda yana da huska kyakkyawa ko kace huska tsaftatatta amma ahwal yana da gani da ake kiran shi da suna harari garki kaga mutum kaman kai yake kallo amma ba kai yake kallo kina idanun shi yace zu ghadirataini iya da iya da tubka na kitso guda biyu yana saboda iya da gashi sosai ya raba kan gida biyu ya tubka wannan bangare ya tubka wannan bangare shi wanda yake bi manzon Allah inna sallallahu alaihi wasallama yaqulu shi wannan mutumin yana cewa innahu sabi kadhib in manzon Allah yace qulu la ilaha illallah shi kuma wannan mutumin sai ya rika cewa innahu sabi kar ku bi shi kar ku saurare shi wannan mutumin ai wanda ya bar addinin uwaye da kakanni ne kalma ta asabi mutumin da ya bar addinin shi ya shiga wani abu sai ya ce wani kamar ka ce mutum ya yi ridda kenan a jahiliyar su da abinda suka tashi suka sun ana yi kenan kamar ya yi ridda ne innahu sabi ya bar addinin uwaye da kakanni kadhib makaryaci ne wannan mutum yake faɗi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan magana yatba'uhu haisu zahaba duk inda ya yi yana bin shi yana bin shi yana ƙareta shi mazalla yana da'awa shi kuma wannan wanda yake bin shi yana ƙareta shi sai a nan rabi'a yake cewa fasa'altu anhu sai na tambaya shi wannan mutumin da yake ƙareta wannan bawan Allah shi wani ne faƙalu sai aka ce haza ammuhu abu lahab aka ce wannan ai babban shi ne matsayin mahaifi ya gari yake a gare shi sunan shi kuma abu lahab to kaga wannan iya daga cikin abin da zai zamanto cutarwa game da da'awar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya fuskanta ta bangaren baffan shi abu lahab mali ce sun marawahu albayhaqi min tariqin ukhra an rabi'ata ad-dili qala ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi rabi'an ne yace ya ga manzon sallallahu alaihi wasallam bi zil majaz a wannan kasuwar da zil majaz yace yatba'u nasa yana bin mutane ka duba kaga sallallahu alaihi wasallam da yake da kwadayin alheri ga mutane binsu yake kowane saƙa yana binsu wuri-wuri fi manazilihim a inda mutane suka sabka a harkar kasuwancinsu yana binsu kowane waje ya du'uhum ilallah yana kira su zuwa ga Allah yana cewa ku ji tsoron Allah ku tsayanta ubangijinku da bauta wa wara'ahu rajulun bayan shi kuma akwai wani mutum ahwal mutumin da yake da kallo harare garke yake cewa taquddu wajnatahu kumatun shi guda biyu sun yi jajjawur shi abu lahabin kenan da yake biye da mazalla yana cikin halin damuwa mazalla yana kira shi kuma yana bin shi yana warwarewa kumatun shi sun yi jajjawur yana cikin wani hali na, damuwa wa huwa ya kulu yana cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane shi abu lahabin kenan yana cewa la ya gurran na kuma haza kar da wannan mutumin ya ruɗe ku an dini kuma game da addinin ku wa dini aba'ikum da addinin uwayenku kar ku sake kenan ya ruɗe ku game da addininku da addinin da kuka samu uwayenku da kakanni suna yi gargajiya kar ku bari ya ruɗe ku akan wannan kaga ga abin da manzon Allah ake ambata musu yana kiran su zuwa ga Allah shi kuma wannan yana bi yana warware abin da yake kira taquddu ma'anan shi tahmarru za ta yi ja wajinatahu kuma ma'ana waɗannan kumatu na na huskan shi za su yi jajjawo saboda ya shiga cikin halin damuwa shi abu abu abu lahab qultu rabi'a yake cewa sai nace man haza wane ne wannan mutumin kuma kila sai aka ce haza abu lahab aka ce wannan ai abu lahab ne wa amma abu talib to kaga wannan abu lahab shi ya nuna kiyayya karara game da da'awar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya cutar da shi fiye da ake tsammani balin ma cewa yana bibiya ko ina duk inda yake da'awa yana ce a ce la ilaha illallah shi kuma yana ce kar ku bi addinin wannan kar ku bar uwayenku da kakanninku abin da aka saba aka gada kar ku bari malai cewa amma abu talibin amma shi abu talib fa kana fi ghayati shafaqati wal hanumi tabi'i ya kasance ya kai makura wajen ashafaqa tausayawa wal hanu sannan kuma al hanu shi ma tausayawan ne amma at tabi'i na tabi'a ba na imani ba kenan yana tausayawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na cewa wannan dana ne amma ba tausayi irin abin da ya shafi imani ba malai ce kama sa ya zuharu kamar yadda zai bayyana min sana'ihi daga cikin abin da shi abu talib yayi wa sajayahu da irin halayen da suka bayyana tare da shi idan aka ce sajiyatul insani kamar halin shi da ɗabi'ar shi kenan halin shi game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa iya da iya tausayawa manzo Allah sannan wa'timadihi fi ma yuhami bihi sannan kuma da dogaron shi da yayi game da abin da yake baiwa manzo Allah kariya akai an rasulullah game da manzo Allah wa ashabihi da sahabban shi radiyallahu anhu sannan kuma Allah ƙara yarda a gare su kenan ya kasance yana bibiya yana bada kariya sannan kuma yana dogara game da abin da ya shafi ba su kariyan amma so ne wanda yake na ɗabi'a ba so bane wanda yake na imani shine matsalar مالك وروى البخاري في التاريخ التاريخ الكبير والبيهقي عن الحاكم من حديث عقيل بن أبي طالب قال عقيل بن أبي طالب كتوى جاءت قريش إلى أبي طالب قريشاوى سكي حداكا أكا حدق بادا أكا زوجا أبو طالب فقالوا هسكي تيمشي إن ابن أخيك هذا قد آذانا wannan dan dan uwan naka yana cutar da mu yana cutar da mu suka ce fina dina a cikin mazauninmu da muke hira an kara buwan kai saboda wasu sun fara fahimtar abin da ke faɗi kina ka zo majalisi mamakin ya zama to caccaka shi ne kawai za a yi ana caccaka wasu kuma suna bada kariya kaga kenan majalisin ma ya samu mi ya samu matsala sannan suka ce suka ce wa masjidina da masallacin mu nan na makka nan ma an samu baraka akwai masu bautan lata da uzza da manata da sauransu sannan kuma akwai waɗanda suka kafirce musu su yarda da su ba suna bauta wa Allah ne kadai daka Abu Talib abinda muke so da kai kawai fanhahu anna ka hana shi akan akan mu kenan ya hwasa aibanta mana allolin mu kar ya ka mana baraka cikin tahiyar mu cikin garin mu cikin kazan mu suka ja kunnan Abu Talib akan ya ja kunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan ya bar abin da yake yi faƙala uƙailun sai uƙail yake cewa faƙala uƙailun in ɗalik fa'atini bi muhammadin sai uƙail yake ambata cewa faƙala sai abu ɗalib ya ce ya uƙail ya kai uƙail in ɗalik tahi tashi ka tahi fa'atini bi muhammadin ka je ka zo min da muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan an zo da wani al'amari reunion ce aka yi na gari ma ba ma magana na fami ba akan cewa wannan abun a dakatar da shi daga haka nan ya isa ana abu talib sai ya umarci uqail akan ya je ya zo da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam uqail yake ta fan talaqtu sai na tahi fastakhrajuhu fastakhrajtuhu min kunnasin aw khunnasin sai na huddo shi daga cikin wani dan karamin daki da yake ciki saboda dole ne a wannan lokacin sai an boye babu zancen kana da awa aka karara a daga ganinka a saboda za a cutar da kai da kalma ta kunnas da hunnas duka dai wuri wanda yake maboya ko kuma wuri wanda yake dan kararrami ya kulu yana cewa baitun saghirun wani gida dan kararrami yace faja'a bihi fi zahirati sai ya je ya zo da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin azhar yace fi shiddatil harri a tsakiyar rana kenan rana tana bada zahi sosai falamma atahum lokacin da ya zo wajen su qala inna bani ammika sai abu talib yake cewa lalle ka sani diyan baffanka haula'i waɗannan kinan taron da suka zo na qurayshawa za'amu annaka sun raye cewa lalle kai tu'zihim kana cutar da su fi nadihim wa masjidihim kana cutar da su a mazaunan su sannan kuma kana cutar da su a masallacin su fanta an azahu yace ka bari yani ka dakata game da cutar da su kira abu ɗalib yake hudu manzala sallallahu alaihi cewa ya dakata game da cutar da waɗannan ƙureshawa fa halaka rasulullah sallallahu alaihi wa sallama bi basarihi ila sama da suka faɗi wannan magana sai manzala daga kanshi sai kalli sama fa qala sai yake ce musu gaba ɗayan su yace tarawna hadhihi hadhihi shams kuna ga wannan ranar take sama qalu na'am suka ce kware muna ganin ta qala sai manzala yake ce musu to ku saurara da kyau ku ji fama ana bi akdara an ada'a zalika minkum yace wallahi ban kasance mutumin da yake da iko ba akan in wasa kiran ku akan wannan abin da nake kiran ku akai kenan zancen wasawa bai taso ba ban kasance mai iko ba bi akdara mai iko an ada'a zalika akan in bar wannan da'awar minkum a cikin ku yake cewa ala an tashta'ilu minha bi shu'latin kamar yadda ɗayanku ba zai iya zai iya kyasto wani abu na wuta ba daga cikin rana kusan ba za ku iya wace ga misali ana so a hura wuta wani ya ɗan ɗosano daga rana mana ya ɗan ɗosana a jikin wutar ta kama bukwa iya ba ko to haka ni ma ba zan iya barin wannan da'awar da nake ba wannan shine magana ta gaskiya kaga kuma huska ɗaya ya fito musu babu zancen kwana-kwana ko kuma a haɗi musu wata magana su ji daɗi sai kuma bayan an yi gaba a gane ta in ba haka nan bane ba a'a kawai kai tsaye hutu haɗi musu wannan abin zancen hwasa bai taso ba sai dai rai halin shi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala minkum ala an tashta'ilu akan wani ya hura minha daga jikin rana bi shu'latin wani dan halshen wuta ya samu a hura wuta yanda ba za ku iya ba ni ma ba zan iya barin wannan da'awar ba fa qala abu talib sai abu talib ya ce musu to ku saurare ni wallahi ina muku rantsuwa da Allah ma kadhababni akhi qattun wannan dan dan uwan nawa tun da yake bai taba yin ƙarya ba kun ga maganar nan da ya hodi akan ta yake daga kawai farji uku koma ku je kowa shiga harkokin shi eh a bar ma yau da gobe abin da za ta yi amma magana a hala shi wannan bai taso ba shi da kanshi Abu Talib ya tabbatar musu da cewa wannan babu zancen ƙarya yanda ya hodi muku abin da haka zai faru sallallahu alaihi wasallam ka duba irin gwagwarmaya da suka sha da wahala da suka sha wajen isar da sakon nan mali ce wa fi zalika kaga a cikin wannan dilalatun akwai nuni ala anna Allah ta'ala asamahu bi ammihi Allah ya bashi kariya ta sababin babban shi kaga ana an ci akai kawai ya hwasa sai Abu Talib ya dauki magana da ya dauki magana ma sai ya ce farji kowa ya tayi harkokin shi ba za ku iya hana shi ba san iya hana shi ba kenan a bar wa yau da gobe kawai to kaga anan nan sababin abin da yasa kariya da manzo Allah ya samu ya same ta hanyar wa ta hanyar sababin Abu Talib babban shi malai ce ma'a khilafihi iyahu fi dinihi a tare da sabani da mazalla yake da da Abu Talib a cikin addini kaga shi Abu Talib yana kan addinin uwaye da kakanni shi kuma mazalla yana kan addinin bautawa Allah shi kadai وقد كان يعصمه حيث لا يكون عمه بما بما يشاء حقيقه ubangiji yana baiwa manzon sallallahu alaihi wasallam kariya a inda ma babban nashi ma abinda bai so ba amma Allah sai tilasta ya zamanto an bada kariya kuma kaga anan taron da aka yi manzon magana ɗaya a cikin ibara guda ɗaya tak amma kuma sakon ya isa kai tsaye abu talib Allah ya tilasta shi akan ya daga baki ya ce musu wannan zancen ya fasa bai taso ba kaga anan shine ma'anar malice akwai alama karara akan cewa lalle ubangiji yana bashi kariya ta sababin wannan ammin nashi tare da casar da sabani a bangaren da shi addini sai ce wa qad kana kuma ya kasance ubangiji ya asimuhu yana bashi kariya haisu la yakunu ammu a inda ma ammin nashi bayyana zai kokarin cutar da shi kuma Allah ya bashi kariya wallahu ya asimuka minan nas bima ya sha'u da abinda Allah ya so abinda Allah ya so zai yi wajen baiwa manzalar kariya sai ya ce kuma la mu'aqqiba li hukmihi babu mai bin baya game da hukuncin Allah in ya zartar an kare eh ko min ka hurce mutum abinda Allah ya zartar ya tarbat ya tabbatar to wannan abin ya riga ya kare kamar da zamu zo mu gani yanda ubangiji subhanahu wataala ya abu ya nufa game da Abu Jahal yanda Allah su haka zai ko ba daga kara duk kawurci mutum mahaifin shi ba zai mutu ba ko wani dan shi ya mutu ya ce bari daga kara bai yarda ba la mu'aqqiba li hukmi wannan shine ma'anar shi babu wanda zai iya biyo baya game da hukuncin Allah abinda Allah zartar wajibi ne ka yarda taw'an aw karahan ko kana so ko baka so mala ce wa rawal imamu ahmad wal bukhari an ibn abbas radiyallahu anhuma qala qala abu jahl abu jahl yake cewa abu jahal iya ɗaya daga cikin waɗanda suka cutar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hakikanin cutarwa kaga abu talib yayi afwan abu lahab yayi irin nashi sannan abu jahal shi ma yayi irin nashi abu jahal yake cewa la in ra'aytu muhammadan sallallahu alaihi wasallam yusalli inda al-ka'ba yace wallahi in dai la in in dai ra'aitu naga muhammadan muhammad yusalli yana sallah inda alka'abati a gindin ɗakin ka'aba yace la aba anna ala unqihi zan taka wuyan shi subhanallah wannan magana abu jahal ce akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa balagha zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai labari ya samu manzo sallallahu alaihi wasallam ga irin abinda abu jahal ya hodi magana ta kaskantarwa da kuma reni akan abinda manzo Allah yake kai faƙala sai manzala yake cewa lau fa'ala zalika in kwada ya aikata haka la akhazathul mala'ikatu ayanan wallahi da mala'iku sai sun kama shi kirikiri ayanan kirikiri kowa yana kallo duk wani kahuri a makka zai gagga abu ja'al a hannun mala'iku kai kasan babu labari magana riga gari mazalla ce lau fa'ala zalika la akhazathul mala'ikatu ayanan kuma wannan labarin ya iske shi ba zai yi ba saboda in ya san idan yayi tabbas wannan abin zai faru wa fi riwayatin anhu qala marra abu jahl bin nabi sallallahu alaihi wasallam huwa yusalli abu jahl ya zo wuce wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sallah fa qala sai yake cewa alam an haka an tusalli ya muhammad wai kai muhammad ban hana kai sallah ba kaji kamar wani wannan inka subhanallah fantaharahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya kare shi fa qala law saboda duk abin da yake bukatan zahi ba bukatan sanyi kuma a wajen saboda akwai waɗanda su karatun da za a musu su fahimta irin wannan ne to sai a musu irin shi wanda kuma za a bi shi salim alim shi ma a bi shi salim alim kaga anan fantaharahu nabiyyu manzo Allah ya kare shi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu abu jahl sai abu jahl yake cewa limatan haruni ya muhammad me yasa zaka kare ni fa wallahi laqad alimta ya ce shi abu zale ke rantsuwa da Allah cewa kai ka sani yana ke yake wani mazalla laƙad alimta hakika ka sani ma biha ahadun a garin makkan nan kakaf babu wani mutum ɗaya aksaru nadiyan minni wanda ya hini yawan mabiya wanda in nai kururuwa nai kira mutane za su hutu kai ka san babu wanda yake da yawan mutane kamar ni qala fa qala jibrilu sai malaika jibril sabko yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falyad unadiya ya kira duk wanda zai kira duk tarkacin da zai kira ya kirayo mu kuma sanad'u zabaniya mu kuma zamu kira zabaniya sai aga ayyul fariqaini ahqqu bil amn waye zai iya samun rinjaye wannan abu ne wanda yake ahili yake Allah ya ce falyad unadiya sanad'u zabaniya mu kuma zamu kira mala'iku zabaniyawa ba sa ji ba sa gani la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru abinda aka ce su kawai shine za su faqala qala faqala faqala ibn abbas wallahi law da'a nadiyaw abdullah abbas yace na rantsi da Allah inda ya kira wanda zai kira shi abu jahal yace la akhazatuhu zabaniyatul azab da zabaniyawa mala'ikun azaba da hisin rike waɗannan mutanen gabaki ɗayan su ai irin shi ne kiran da ko an yi kai baka ta yi ba da kware da gaske yau ka san ƙarshen ba kyau kuma shi ba da kanshi ba zai ba saboda ya sun yarda a cikin zuciyarsu mutum da gaske yake kuma mai gaskiya ne kuma annabin Allah ne tabbas sun yarda amma kawai waje hadu biha ne wasu ta yi ƙarata a fusun zulman wa'aluwa sun yarda amma kuma ana ta jayayya akan abin da an san ƙarya ne مالك رواه أحمد والترمذي وصححه والنسائي وروى أحمد ومسلم والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن أبي هريرة قال قال أبو جهل أبو جهل كيتشيوا هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم ويشن كلمة يعفر كما شيني متين يحدى غوشين شي دكاسا abu jale ke tambaya shin muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kai goshin shi ƙasa a gaban idanunku kuna zazzabin gindin ka'aba kuna kallo qalu na'am suka ce kwarai da gaske yana haka qala fa qala wallati wal uzza sai shi abu jahal ya rantse da lata da uzza yace la in ra'aytuhu yusalli in na ganshi yana sallah yace la ad'anna ala raqabatihi zan taka wuyan shi la ad'anna zan dora zan taka ala raqabati akan wuyan shi sai ya ce kuma wala u'affiran na wajhahu biturab zan turbuda huskar shi ga baki ɗaya da ƙasa fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli sai ya zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya iske manzon yana sallah shi abu jahal din li yata raqabatahu wai ya zo ya taka wuyan manzon yana sallah qala yake cewa fama faja'ahum minhu illa wa huwa yanqusu ala aqibaihi ya tinkari manzala salasalama kawai sai aka ga ma faja'ahu abinda ya zama to mutane kaman kai tsaye kaman wani abu ba zata da ya zo musu illa wa huwa kawai sai ga abu jahal wa huwa yankusu yana yin baya-baya ka hanyar ka zuwa ga mazalla yana yin baya-baya ala aqibaihi akan sawun shi wa yattaqi bi yadayhi sannan kuma yana karewa da hannun shi yana baya-baya kuma yana karewa da hannun shi qala faqila lahu malaka aka ce aka ce mishi ya kai abu jahal me ya same ka ya akai ba ka ce za ka taka wuyan shi ba je ka kaga shi je ka taka wuyan nashi mana kala sai yake cewa inna baini wa bainahu handaqan min nar Allahu akbar sai abin da ke tsakanin ni da shi wani handaq ne rami ne na wuta wannan baya bayan da yake yi wuta ce ya gani a gaban idan shi kuma rami ne wanda an ya fada ya fada kenan handaqan min nar yake cewa wa haulan da wani firgici sannan kuma wa ajnihatan sannan kuma da wasu fukafukai masu bada kariya qala fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yake cewa yace laudana minni inda wallahi ya kusanto ni lahtaqafathu almalaikatu udwan udwan da malaiku sun daddatsa shi gunduwa gunduwa yaga abin da ya gani kaduwa ga baya bayan da yake kuma yana bada yana karewa da hannun shi kenan daga wani abin wanda zai zo mishi amma duk da wannan abin da ya gani wadda idan shi mai musulun gaba haka aka ta yi kala wa an zala Allah abdullahi ibn abbas yake ce Allah sai sabkar da ya ce la'adini fi hadisi abi huraira amla a cikin hadisi abu huraira ne ko kuma amma Allah ya sabkar da kalla innal insana la yatgha an ra'ahu staghna Allah ce bari dai innal insana kaga kalan dan adam la yatgha zai zamanto yana da jijji da kai da girman kai da daga kai da nuna cewa ya isa me yasa an ra'ahu stagna saboda yana ga ya wadata yana ga yana da kuɗi yana da mulki shi dan dangi ne iya da lahiya wannan abin sai sa shi ta hauka kala kala an ra'ahu stagna saboda yana ga cewa ya wadata to wannan kuma ya sabka akan shi Abu Jahal da irin abin da ya manzo sallallahu alaihi wasallam da irin shi da irin su Walid ibn al-Mughira wanda wasu daga cikin malaman tafsiri suke cewa farko sutul qalam ya sabka akan shi ne hammazin masha'in bin namim manna'in lil khairi mu'tadin asim utullin ba'da zalika zanim an kana za malin wa banin mal yace wa rawal imam ahmad wal bukhari fi mawadhi'a من صحيحه ومسلم عن عبد الله هو ابن مسعود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش yace ban taba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a akan quraysha ba idan ka ce da'a ala addu'a mumuna akan su yace ghayra yawmin wahid in banda rana guda ɗaya tak fa innahu kana yusalli manzo Allah ya kasance yana sallah sallallahu alaihi wasallama wa rahadun min quraish julusun wasu tawaga daga cikin ƙureshawa kinkima-kinkima ana zamne yake cewa wasala jazurin karibun minhu sannan kuma sai ga wata ma'aifa sala shi ne aljildu arraƙiƙ allazi ya kuruju fihil walad wannan hwata ko kuma ka ce wata yana kalailaya wadda jinjiri yake hutowa daga cikinta kenan ma'aifa dai wasala jazurin mahaifar raƙuma qaribun minhu yana kusa da su su waɗannan ƙureshawan faƙalu suke cewa man ya kuzo haza sala wa zai ɗauki wannan ma'aifan fayulqihi ala zaharihi ya ɗora wa manzan Allah sallallahu akan gadon bayan shi yana sujada faƙala uqba ibn abi mu'ayd sai uqba ibn abi mu'ayd sai ce ana yace ni ne wannan aiki sai daga baya musulun da shi ba a lokacin da aka zo fatahu makka wannan uquba sai ya dauki wannan mahaifan fa akhazahu fa alqahu ala zahri ya dora mazalla akan ganin bayan shi fa lam yazal sajidan mazalla bai gushi ba yana cikin sujada yana ta'addu'i hatta ja'at fatimatu har sai da diyar shi fatima ta zo fa akhazatu ta dauki wannan mahaifan da aka dora mishi a ganin bayan shi an zahrihi da ganin bayan shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin mazalla sai yake addu'a Allahumma alaika bi ha'ula ilmala min Quraysh ya ubangiji gare ka Allah ka iya muni game da waɗannan manya na Qurayshawa almala sune manya Allahumma alaika bi Utba ibn Rabi'a ya ubangiji ka iya muni game da Utba ibn Rabi'a shi ma ya musulunta lokacin da aka ya amul shekara shekara fatahu shekara takwas ya ce Allahumma alaika bi shaiba ibn rabi'a ya ubangiji ka iya muni game da shaiba ibn rabi'a shi kuma bai musulunta ba haka aka tafi ga yatsiya Allahumma alaika bi abi jahalin ya ce ya Allah ya ubangiji a gare ka Allah ka iya muni da abu jahal ibn hisham shi ma wannan haka ya tafi kahurin shi ya ce Allahumma alaika bi uqba ibn abi mu'ayd Allah ka iya muni game da uqba ibn abi umayd wanda ya dauko wannan wannan dattin ya kai sama manzon sallallahu alaihi wasallam mazalla ya ƙara cewa Allahumma alayka bi ubay ibn khalafin Allah ka iya muni game da ubay ibn khalaf wanda shi ma haka tai ba musulunci sannan kuma au umayya ibn khalaf yake cewa shu'batu shak waɗannan da aka ambata anan akwai utba ibn rabi'a akwai shayba ibn rabi'a sannan akwai abu jahal sannan kuma akwai uqba ibn abi mu'aydin sannan kuma akwai shi ubay ibn khalaf to wannan ibarar ta shu'batu shak shu'ba sunan rawi ne ana kiran shi da suna shu'ba ibn hajjaj sai kace ashaku shine yayi kokonto kaga nan ce ai Allahumma alayka bi ubay ibn khalaf aw umayya ibn khalaf ya da cikin biyun ne man alladhi shakka ar-rawi wa huwa shu'ba shine ma'anar kenan ibada ta shu'batu shak قال عبد الله عبد الله yake cewa fala qad ra'aytuhum qutilu yawm badrin jami'an wanda aka ambata gabaki ɗaya wanda su yi imanin nan ba an kashe su a ran da aka yi yakin badar gaba ɗayan su sannan summa bayan haka nan kuma suhibu ila alqalib aka ja su suhibu aka ja su ilal qalib zuwa ga wata rijiyar badar yace alqalib kenan anan aka zo aka aka turbuta su ga baki ɗayan su sai yace ghayra ubayyin aw umayya ibn khalaf in banda ubayy ibn khalaf ko kuma umayya ibn khalaf nabi shine daidai kenan ba ba ubayy ibn bane ba umayya ne umayya ibn khalaf in banda shi yace fa innahu kana rajulan dakhman ya kasance mutun ne mai jiki shi ubay umayya ibn khalaf sannan bayan ya kasance mutum mai jiki kuma sai aka bar shi kwanaki da ya kwanaki a inda yake sai ya kumbura sun ɗin sai zama to ya fara tsami yake cewa kana rajulan dahman fataqatta'a da aka zo a jashi a kai shi wannan rijiyar sai gaban jikin sai ya karkasi ya rika ya rika wani ake shi da suna ciccirewa ana ka ɗauko ƙasa kawai aka zuba mushi an gane an yi garrama banza an sha wahalar banza kuma an mutu a banza Allah kiyaye malace wasu sawabu abinda yake daidai ubayi ko kuma umayya ya ce annahu umayya ibn khalaf fa innahu alladhi qutila yawma badr shi ne aka shi a ranar badar wa akhuhu ubayyin shi kuma dan uwan shi ubayyi ibn ibn khalaf shi ma innama qutila yawma uhud shi ma a ranar yaƙin uhud ran aka kashe shi malayin cika masa ya ati bayanuhu kamar da bayani akan haka zai zo kaga duk waɗannan duka mazalla ya musu addu'a karara akan ce ya ubangiji ka iya mana da wani duk mutum wanda hatsare shi ya wuto yili aka buga aka kada duk wani salo aka bi to akwai a sashi cikin addu'a eh Allah Allah ya iya muku da shi kawai shi Allah kuma shi sai da zai da shi eh Allah shi sai da zai da shi malai ce wasala abin da yake cewa asala huwa alladhi yakhruju min yake cewa yakhruju ma'a waladin naqa shine dan wannan kalailayin fatan nan da yake hutowa tare da dan raƙuma idan ka hi dabba akwai wanda da yake hutowa tare da wannan dan yake wannan fatar ko kace mahaifan nan sai shi ne yake cewa anan yake cewa ka kamashimatil waladi almar'a kamar yanda ka san ma'aifa ta ta yaro yani ta mace mahaifan mace kenan kusa abin da ke ɗaya shine asala malai cewa fi ba'dhi alfazi sahihai a wasu lafuzza kuma ya zo akan cewa annahum lamma fa'alu dhalika istadhaku lokacin da aka ɗauko wannan abin aka ɗora manzo sallallahu alaihi wasallam sai aka rika hushuwar dariya ana ga cewa an yi mi an yi bugu an yi rishin mutunci wane kwanta jikin wane wane kwanta jikin wane ana ta dariya hatta ja'ala ba'dhum yamilu ala ba'd har sai da ta kai shashin suna kwantawa kan shashi kenan ana ga an yi wani abin jin dadi an doki mahaifar dabba an dora manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah ay yamilu hadha ala hadha wannan akan wannan kenan yana sun karkata wannan ya karkace kan wannan wannan ya karkace kan wannan yace min shiddati dhahik saboda tsananin dariya da suke malice la'anahumullahu Allah ya la'ance su gabaki ɗayan su dukkan waɗanda ba su musulunta ba kaga aka saka ta cikin la'anan nan وفيه أتكين ونن لفظ حلو يازو أن فاطمة لما أتقلقته عنه لوكتين فاطمة تتوكي ونن ما حيفن دقا جكين مزالة صلى الله عليه وسلم أقبلت عليهم ستخس كنتي سوانا تارو قريشا ونن فثبتهم تخوكو إمس مغانا وأنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته لوكتين مزالة شكوم يقار سلشي رفع يديه يدعو عليهم سيدنا حنا يشي ينا أدعى أكنس سوانا الملأ ونن to wannan addu'a da manzon Allah yake falamma ra'au zalika eh sakana alaihim dhahik da suka ga haka sai kowa yayi shuru an sa akwai matsala saboda sun yi sanin kowa sanin shi wannan mutumin wane ne amma kawai shigantaka ce ake na da gangan yanzu ana ana ta jin daɗi ana dariya ana kwarkata kan juna wanne ya faɗa ma wannan ana ta tuntsira da dariya da aka ga ya ɗaga hannu kuma yana addu'a kansu haka na anhu mutahib sai kowa ya shiru wa khafu da'awatahu kuma suka ji tsoron addu'ar da ya kansu wa annahu sallallahu alaihi wasallam da'a ala al mala'i minhum jumlatan mazalla ya musu addu'a gabaki ɗayan su su manyan kenan al mala'u sannan wa ayyana fi du'a'ihi sab'a kuma ya keɓance wasu mutane guda bakwai a cikinsu waɗanda su kuma wannan tasu ta musamman ce waƙa'a fi aksarin riwayati tasmiyata sittatun binhum ya zo a cikin riwayoyi daban-daban ambata mutane guda shida daga cikinsu a cikin bakwai ɗin nan akwai utba da shi da ɗan uwan shi utba ibn rabi'a wa akhuhu shayba ibn rabi'a an samu bigo yace ibna rabi'a kenan iya ga rabi'a kenan ibna wani alfil isnin ce da shi utba da shi shayba sai yace wal walid ibn utba da al walid ibn utba sannan wa abu jahl ibn hisham sannan wa uqba ibn abi mu'ayd sannan wa umayya ibn khalaf wannan sune guda shida da aka ambata mafi yawancin riwaya shida suka kawo قال أبو إسحاق ونسيت السابعة يتي نامن تنبك وجن وانين قلت مالا ابن كثير يكي تشي ونتش هو أنا ابن كثير نقول باني ابن كثير ne saboda in magana albani ce sai ya kawo al-mustadrak amma yanzu wannan qultu nace kenan ibnu kasir mai asalin litayi yace na bakwai din kuma shine umara ibnu al-walid kenan shine umara ibnu al-walid waqa'a tasmiyatuhu fi sahih al-bukhari sunan shi yazo a cikin sahih al-bukhari kenan kaga waɗannan guda bakwai ba mu zalla yayi addu'a ga mamma sannan kuma ya kebance waɗannan guda bakwai in ya ubangiji ka iyawa ka iya muni da su ya ubangiji مالك وروى وروي عن عرو عن عروة ابن الزبير قال سألت ابن آه سألت سألت ابن عمرو ابن العاص فقلت أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم يتي ناتن بي عبد الله ابن عمرو ابن العاص كباني لابار بأشد وبأشد شيء da mafi tsananin abinda sana'ahul mushrikuna abinda mushrikai suka aikata bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani irin abu ne suka yi mafi matsala qala yace bainama annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli yayin da manzon yana sallah fi hijril ka'aba a kewayen ka'aba iz aqbala alaihi uqba ibn abi mu'ayd sai uqba ibn abi mu'ayd ya huskanto shi fa wada'a thawbahu fi unuqihi ya dora rigar shi a saman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dora a saman a saman kafadan shi fa khanaqahu khanaqan shadidan ya shaƙe manzo sallallahu alaihi wasallam shaqiya mai tsanani fa aqbal abubakar sai abubakar huskanto su hatta akhadha bi mankibihi ya kama kafadan shi shi wannan uquba ibnu abi mu'ayyid din wa dafa'ahu ya tunkude shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam game da manzo sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ita ce magana da malai a baya sababin ba da kariyan ubangiji subhanahu wataala shine gaba sannan kuma Allah yana sanya wasu daga cikin bayi su zamanto sababin ba da kariya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga Fatima ta yi sannan kuma wa Abubakar yayi kada shine abin da Abubakar yayi ya kama shi ya kama kafadin shi tun kuɗe shi fa aqbala abubakar radiyallahu anhu hatta akhadha bi mankibihi wa dafa'ahu an annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala sai abubakar yake cewa ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah yanzu zaku kashe mutumin kawai dan ya ce ubangijin shi allah ne wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum gashi kuma ya zo muku da hujjoji bayyanannu daga ubangijinku kawai sai ku kashe shi abubakar kama yake hada مالك انفرد به البخاري وقد رواه في أماكن من صحيحه وصرح في بعضها كان إمام البخاري يا صرح أو سورة دبن بعبد الله ابن عمرو ابن العاص وهو أشبه لرواية عروة عنه وفي رواية يكتا معلقة عن عروة قال قيل لعمرو ابن العاص كان على أي قصة تزرق عبد الله ابن عمرو ابن العاص mala yace wa huwa wa hadha ashbahu li taqaddumi hadhihi alqissa kenan dai wanda yazo da kissar shine Amr ibn al-As shine aka tambaya wani abu ne mafi tsananta da aka manzalla yake cewa shine wannan Uqba ibn Abi Mu'ayth da ya kawo manzalla ya shake shi da tsimma Abubakar ya zo tunkuɗe shi sannan kuma ya karanta mushi aya cewa ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah mala yace wa qadar wa qadar al-Baihaqi 'an al-Hakim bi sanadihi 'an ibn Ishaq yace haddathani yahya ibn urwa an abihi urwa qala qultu li abdullah ibn amr ibn al-as ma aktharu ma ra'ayt ma ma ra'aita quraishan asabat min rasulillah miye mafi girman ko mafi yawancin abin da kaga qurayshawa sun yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama fi ma kana a cikin abin da to zuhiruhu min adawatihi wanda yake bayyana kiyayyasu da mazalla faqala sai yake cewa laƙad ra'aituhum na ga su ƙuraisha wannan waƙad jitama'a ashrafuhum manya-manyansu sun haɗu yauban wata rana fil hijiri a daidai ka'aba fa zakaru rasulallah sallallahu alaihi wasallama sai aka rika ambata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qalu sai suke cewa ma ra'ayna mithla ma sabarna alaihi min hadha ar-rajul qat suka ce kai mu ma taba ga wani abin da muka yi haƙuri da shi a cikin garin Makka ba saboda haƙurin da muka yi akan wannan mutumin wa suke ni suna nufin manzala sallallahu alaihi wasallam saffaha ahlamana ya wawantar da tunaninmu ko tsare-tsarenmu wa shatama aba'ana ya aibanta uwayenmu wa abadinana kuma ya aibanta addininmu wa farraqa jama'atana ya raba jama'anmu gabaki daya duk an shiga cikin rudu wane baya shiri da wannan wannan kaza wannan kaza wane ya musulunta wane bai musulunta ba wane ɗiyan shi sun musulunta ya kama ya kai su gida ya sa musu sarƙa haka komi ya watsi an shiga cikin damuwa wa aba dinana wa farraqa jama'atana wa sabba alihatana ya aibanta allolinmu wasirna minhu ala amrin azimin muka kasance tare da shi akan wani al'amari mai girma au kama qalu ko kuma kamar da suka ambata kenan dai babu wani abin da ya kawo musu na damuwa sama da cewa kenan ga halin da suka tsinci kansu a ciki amma kuma duka babu wani irin kira wanda bai musu ba in kuka amsa kiran nan ku za ku jagoranci al'umma haka manzo Allah ya ambata musu khiyarukum fil jahiliyyati khiyarukum fil islam idza faquhu manyan ku a jahiliya in an musulunta ba so su ne manya in sun fahimci addini amma suka sakawa suka shure wannan sai suka shiga cikin damuwa قال فبينما هم في ذلك yayin da suna cikin haka iz tala'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kawai ana cikin tattauna ai mun samu matsala kaza ga matsala kaza ga matsala kaza kawai kwatsam sai ga matsala ya fuskanto su fa aqbala yamshi hatta stalama rukna matsala ya zo yana tahiya har sai da ya zo daidai inda alhajar al-aswad yake ya sumbace shi summa marra bihim ta'ifan ta'ifan bil bait sai zo ya wuce su suna tsaye suna tattauna akan shi shi ko zo yana dawafi game da abin da ya shahi dakin Ka'aba yake cewa fa ghamazuhu bi ba'd alqawli sai suka zarge shi ko kuma suka jehe shi da wani daga cikin maganganun su yace fa araftu zalika fi wajhi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai anan yake ambata cewa sai na gane wannan maganar da aka yi akan shi sai na gane maganar a fuskar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma wannan bai sa bai tankafa maza sai ci gaba kyale su falamma marra bihi musaniya lokacin da ya sake zagayowa na biyu gamazu suka sake yin magana akan shi yace fa araftuha fi wajhi na ƙara fahimtar wannan abun a huskar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace fa maza mazalla ya ci gaba da kyale su fa marra bihi musalisa yazo kewayawa na uku suka sake mishi da bi misliha fa qala sai ke cewa a tasma'una ya ƙuraish kuna ji ya kukure shawa ama wallazi nafsi biyadihi na rantse muku da wanda raina yake hanne shi yace laqad ji'tukum bizabhi fa akhadhtu alqawma fa akhadhat alqawma kalimatuhu hatta ma minhum rajulun illa wa ka'annama ala ra'sihi ta'irun waqa'a mazala yake ce musu na zo muku gani duk abin da za ku iya yi da ni ku yi da ni duk abin da za ku yi ku yi ana ta cire magana ana tsaye gumi ana kwarmutu ana wane ne gani abin da za ku yi za ku iya yi kawai ku yi fa aka zatil kauma kalimatuhu sai mutane suka saurari wannan magana ta shi hatta ma minhum min rajulin illa wa ka'annama ala ra'sihi ta'irun waqa suka yi kim suka yi shiru kai ka ce kowa kamar tsuntsu ne sabka saman kanshi duk hayaniyar da ake tada zu ta kare zalla iyar kurjini sallallahu alaihi wasallama yace hatta inna ashaddahum fihi wasatan yace qabla zalika la yarfa'uhu bi ahsana ma yajib min alqawl kowanne ɗaya daga cikinsu wanda ma suka fi tsananin bala'i da fitina kowanne ɗaya daga cikinsu sai da ya shuru babu wani mai magana hatta innahu la yaqulu in sarif abul qasim rashidan fa wallahi ma kunta jahulan fansarafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai yake cewa kowa ya shuru babu wani mai magana ya ce hatta innahu la yaqul har sai da aka samu wanda yi kowa hazaka da tunani cikin su yazo ya ce ya ya abul qasim ya kai baban al qasim insarif je ka rashidan kana mai shiryaswa fa wallahi ina maka rantsuwa da Allah ma kunta jahul ba kasance mutun jahilcece ba a cikin al'ummarka kowa ya san ka kuma kowa san abin da kake kira kuma kowa san cewa gaskiya ne fansarafa rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo sallallahu alaihi ya tahi ya kama hanyar shi ya kyale waɗannan mutane inda suke wannan me yake maka nuni cha ubangiji subhanahu wataala ya ma waɗannan mutane dukkan wani wa'azi wanda ya kamata a ce sun musulunta amma haka in bai yi ba hatta idza kana al-ghad ijtama'u fil fil fil hajri fil hujri gobe washe gari suka sake zauwa suka taru ya ce wa ana ma'ahum nima ina tare da su wa kenan abdullahi ibn amur ibn al'as ya ce wa ana ma'ahum ina tare da su faƙala ba'aduhum li ba'adin zakartum ma balaga minkum wa ma balaga wa ma balaga kum anhu kun ambaci ma balaga abin da ya iske ku minkum game da ku a karan kanku kenan duk abin da ya kamata ku ambata ku ambata wa ma balagakum anhu kuma da abin da ya zo muku na labarin shi kuma Allah shi ma kun ji hatta idza hatta idza har sai da aka kai matakin da ba da'akum bima takrahuna taraktumuhu sai da aka kai matakin da ya gabato muku da abin da kuke kyama kuma kowa sai shiru kyale shi tunda ya ce gani nan duk abin da za ku iya yi ku yi amma kuma da kowa ya shiru to da me ake wata magangana fa baina ma hum fi zalika suna cikin haka iz tala'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam mazalla sai ya bujuru kenan shi anan abdullahi ibn amr ibn al-as yana ce musu ku duk abin da kuke hudin maganganun kun hudi magana kaza kun ce kaza kun ce kaza jiya an yi maganar nan a gaban shi ya ce gani nan ku yi abin da za ku yi kowa ka sayar komai to ko maganganu me kuke to ana cikin wannan magana kuma kawai kwatsam iz tala'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ga manzala sallallahu alaihi wasallam ya ya bujuru fawasabu ilaihi wasu bata rajulun wa'idin fa a haɗu ya ƙulun sai suka taru gaba ɗaya yana abin yana cinsu sai suka yaƙi wasu ba kamar dandazo ko cincirundu suka yi kai mashi farmaki farmakin mutum guda ɗaya fa a haɗu bi suka kewaye shi ya ƙuna suna cewa an tallazi ta ƙulu kaza wa kaza kai ne mai cewa kaza da kaza da kaza lamma lamma kana yablughukum من عيب آلهتهم ودينهم فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم game da abin da yake zo musu lama kana ya bulughum game da abin da yake zo musu yana isowa sako cewa min aibi alita an aibanta allolinsu an zagi allolinsu an zagi addininsu fa yaqulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am anil ana alladhi ana alladhi aqulu zalika na'am zalla ce ni ne nake faɗi sun taru a haɓu bihi amma bai sa shi bai sake magana da yake sallallahu alaihi wasallama sai ce wala qadar aitu rajulan minhum abdullahi ibn amr ibn as yake ce naga wani mutum daga cikin su akhadha bi majami'i ridaihi ya kama wani bangaren tufahi manzo sallallahu alaihi wasallama sai ce wa qama abubakar yabki dunahu abubakar kuma ya tashi yana hawaye game da abin da aka manzala sallallahu alaihi wasallam na cewa an kama wani bangaren rigar shi ya gina ce musu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah kun zo kun taru kun kewaye shi za ku kashe mutum dan ya ce ubangiji shi allah ne kawai yace summa sarafu anhu sai suka tafi da suka kyale shi wannan yanayin da aka shiga lokacin umar ka hanyar musulunta shi ne ce ku kun cika maganganu wane ce kaza wane ce kaza wane ce kaza kawai in za ku ɗauki ƙarar ku ɗoka in ba za ku iya ɗoka ba kuma kowa shiga harkar shi sai ce to ni zan je in kashe shi ya zara takwabin shi ya kama hanya yana faman zai ta dar arkam ibn abi arkam sai ya haɗu da ɗaya daga cikin mutanen garin makka ya ce umar ina za ka cikin wannan gaugawa sai ce a mutanen garin makka ne sun cika wannan ana ta magana kamar irin na mata kawai aje a yi ta ƙari mana sai ce ai kai akwai matsala ba ai yakka ta musulunta ko mijinta ma ya musulunta diyarta ya ce diyarka yin sai aka bar ta wajen mazalla za a je a fara da gida kuma yana zuwa can mahallori matsaloli kan shi da kan shi tun a lokacin ya yi shirun da cewa kawai ya san wannan abin da ake karanta gaskiya ne to shi ne a nan duk abin da suka faɗi suka faɗi amma ƙarshe kuma sun man sarrafa anhu sai suka tai suka kyale shi ya ce fa'in na zalika la'aksar mara aitu ƙuraishen balagat minhu yake cewa ƙaƙun ya ce wannan shine mafi tsanani ko mafi yawancin abin da na ga ƙuraishawa sun kai zuwa ga gare shi game da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to kaga anan mala ya ambata mana irin abin da ya shahi da'awa a karan kanta da bayyana ta da aka yi sannan kuma da irin ƙalubalen da aka fuskanta yanzu ka duba irin wahala da mazalla ya sha mutum zai zo ya kama ya shaƙi wuyan shi saboda wannan kira saboda wannan musulunci haka wallahi dukkan mutum musulmi abinda aka ce maka addini ne ka tsaya kan shi wallahi kanka sake kai wasa kamar ban wani wahala irin wahalar da za a kira ta sunan wahala ba game da musuluncin iya abin da ya kamata mu zama to masu masu ji masu da'a duk abin da ya zo a addini mu yi kokari mu aikata wannan shine iya kokarin da za mu Allah sai ya karbe mu amma kaga irin waɗannan wahalhalin gaba ɗaya kufinal bala'a bi ghairina an wadatar mana wannan damuwa da wani mu kaga waɗanda su suka wahala khairul bariyati ya wahala sallallahu alaihi wasallam an shaƙe shi an sa mishi kaya a sama hanyar shi an yi kokarin kashe shi an yi kokarin kaza amma kuma hallau ga yanda dai addinin ya zo kuma dole sai da Allah bayyana abin shi haka ubangiji subhanahu wataala ya ba mu kokarin jajircewa game da kokarin tabbatar da duk abin da yake addini ne da abin da ya zo a cikin karatu addini mai kokarin mai aiki da shi Allah subhanahu wataala ya taimake mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah